بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في دلال قالوا سي ملائكو suka ce musu tahakkuman lahum saboda yi musu izgili da zai su sha da kuke cewa mu roƙi Allah ya sassauta muku azaba kuma ya fa abin da kuka yi awalam ta kuta atikum rusulukum shin manzanninku ba su zo muku bane bil bayyinati da hujjoji ba su zo sun yi muku gargadi sun gaya muku gaskiya cewa wannan rana tana zuwa ba amma an zara kuma al'abdi ya ofi duniya annabawa ba sai muku gargadi a duniya ba kalu kafirai suka ce bana haka ne sun zo sun mana gargadi wa kafaru bihim sun yi gargadi wa kafaru bihim sai kafirai suka kafircewa annabawan suka ce lalle an musu gargadi amma sun kafirce kalu sai mala'iku suka sai su ce musu to kenan tunda an gaya muku kun ki ba ku karɓa ba kun zo nan an safa shi azaba tunda addu'a shi ai yadda Allah yake Allah mu kuma Allah ku ne fad'u kuma ku addu'a mana ku roƙa ku roƙi Allah ya sassauta muku azabar antum ku da kanku ku yi roƙon ku yi addu'ar ku nemi sauƙin wajen Allah fa inna la nashau lil kafirina malaiku sai su ce mu dai ba ma ceton kafirai tunda ba ma ceton kafirai to ku ya kamata ku yi roƙon ku antum kazzabtum al-anbiya kun qaryata annabawa wa ta'uli anfusukum kuraqa wa kanku wa nahnu la nashu'u bil kafirin mu ba ma ceton kafirai qala ta'ala sai ubangiji ce ai ko sun yi addu'ar ma addu'ar ba ta da amfani wa ma du'aul kafirin addu'ar kafirai ba da kasance komai ba illa fi dalalin sai cikin bata in idamin ma'ana ya sarwa ba ta da amfani ba za a karbe ta ba dama wanda idan mutum yana zuwa karɓi addu'arsa shi ya zama mutum nagari ya zama mutumin kirki ya zama mai bin Allah to shine mutum zai kai matsayin da Allah zai karbi addu'arsa dama Allah ya ce a hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ma ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma sa'atuhu alayhi ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته قمته او روايه او روايه كما كنت سواء الذي اسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأغنينه ولئن استعاذني لأعيذنه Allah ce ba abin da bawa na zai yi wanda na fi so kamar ya aikata abin da na umarce shi na dole na farilla yace bayan farilla bawa ba zai gushe ba yana ta ƙarin na filfili na alheri sallah ne karatun qur'ani ne tasbihi ne zikiri ne salati ne ko menene mai istighfari duk abin da ka sani na kirki idan mutum yana sai Allah ya ce zan so mutumin Allah ya ce in na so shi to zan gaje komai dinsa a wata riwaya ce to sai in gaje shi ma ya zama duk abin da zai yi in yana yi isa in sai sa shi yarda ta duk abin da zai yi kawai na yarda da abin sai ya abu ya faru ko kuma Allah ce sai in zama jinsa in zama ido ganinsa in zama kafarsa in zama hannunsa duk abin da zai zai amfani da shi sai ya zama ni ne nake sarrafa shi ya ce in ya kai wannan matsayi duk abin da ya roƙe ni sai in ce masa an gama ma'ana an yi kawai za a yi masa duk abin da ya roƙa sai a yi to mutum ba zai kai wannan matsayi ba sai ka daidaita dukiya da ƙasa ta zama daidai a zuciyarka da wannan ya kawo maka buhun kuɗi wannan ya kawo maka buhun buhun yashi duk buhunan ɗaya suke a zuciyarka to nan za ka kai wannan matsayi amma in dai buhun kuɗin nan za ka bi kallo ba ka kallon buhun yashi a to nan kan ka daina ma ka daina ma cewa za ka roƙi Allah Allah ya karɓa a sai dai kai ta addu'ar ka kai ta ibadar ka kana addu'ar ka in ya ga dama ya amsa maka in bai ga dama ba shikenan amma dai waɗanda suke kaiwa wannan matsayin wanda in dai yake Allah ya yi take Allah zai yi to wanda suka kai wannan matsayin ne eh domin Allah ya ce la yatami hubbi wa hubbu dunya fi qalbi rajulin wahid Allah ya ce son soyayyarsa da soyayyar duniya ba za su faɗa cikin zuciyar mutum ɗaya ba kaga kenan in akwai soyayyar son duniya a zuciyar mutum to ya sani son Allah ko baya nan sai babu san Allah kuma ya za Allah ya yi masa Allah ya ce sai ya so ka kaso shi ne sannan zai maka saboda ka duk wanda yake so ya yi kokari ya kai wannan matsayi shi kenan duk abin da ya roƙi Allah Allah sai ya yi sai yasa wanda suka kai wannan matsayi zai aka abin da suke roƙon ba abin da mutane suke tunanin shi ya kamata su roƙa ba eh mutane su a tunanin su in ka samu wannan matsayi sai ka roƙi Allah ya kafi kowa kuɗi kuɗi ko su ne baya a bayin Allah bayin Allah su ai duniya ba wata awa ba ce sun jefar da ita baya ne su din suna gaba tana bin su ne yawa in kuma mutum ya sa duniya a gaba nan kuma to shine zai zai zama yana binta idan ta ruga shi yana so ya shin mata to shine inna la nasru rusulana inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqulu al-ashhad wa yawma yaqumu al-ashhad إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله يتي إنا لننصر رسلنا للي Allah ce ni ne mai taimakon manzanni na duk manzon da na aiko duniya to yana nan ina kallon sa kamar da ya ga annabi Musa inna ni ma'akum asma wa ara ina jin abin da kuke faɗa ina kallon ku duk wanda zai taba annabin Allah Allah ya sani yana kallon sa in Allah ya ga dama ya hana mutumin ko kuma ya hada shi da wanda zai hana shi in Allah ya ga dama kuma yana sai masa istirraji sai ya fashe ya yi ta wannan barnar in ya gama ya yi duk abin da zai yi saboda nan kuma za ta dan masa abin da za a je hada shi da shi mutum biyu dai ko da sun tuba Allah baya karba su kaɗai ne wanda baya karba musu ko ko mutum uku za a ce na farko dai wanda ya kashe annabin Allah shi kam duk tubar da ya yi Allah ba zai karba ba ya riga ya zama kafiri haka kuma wanda ya bari sai da rana ta fito ta yamma ran da ya ga rana ta hudo ta yamma ya ji tsoro ya shiga yau fa ya tuba Allah ta a yau ma ya ti badu ayat rabbika la yanfa'u nafsan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira da mutum yana cikin kafirci amma sai da ya ga rana ta hudo ta yamma ya ga ya suka wannan ayat ta girma ce ya tuba Allah ba zai karba ba saboda lokacin an riga an rufe masa kofa dama bai bude kofarsa ba yanzu kuma ba za a bude ba haka kuma wanda ya zo ngara ya zo mutuwa wattafat saqu bi saq ila rabbika yawma idhin al masaq wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamassa awla laka fa awla thumma awla laka fa awla lokacin da mutum ya kai ya zuba rai zai fita sai ya ga mala'iku masu azaba suna sauko masa za su zo za su kawo masa azaba za a fita rasa cikin wahala sai ce ya tuba to ba za ka karɓi wannan tuban ba wannan da mutum uku ba karɓar tuban su amma in dai ba su bane kowaye ma za a iya karɓar tuban sa in dai Allah ya ga dama sai ya karɓi tuban sa inna lana sarru rusulana Allah ya ce ni ne mai taimakon manzannina wallazina amanu ni ne nake taimakon mu'minai ma fil hayati dunya a rayuwar duniya duk abin da zai same su ina tsaya musu wa yawma yaqumul ashhadu haka kuma randa shaidu za su tsaya ma'ana ranar tashin kiyama nan ma dai zan taimaki mutane zan taimaki muminai kamar yadda nake taimakon annabawa Allah da baraka da ala ta kafala bin nasri Allah ya lamun shi taimaka wa lil rusuli manzannin sa wa atba'ir rusuli da da mabiya manzannin ma fi hadhihi dunya anan duniya Allah zai taimake su duk wanda yake bin shari'ar Allah daidai yake bin annabin Allah daidai to yana cikin taimakon Allah ko anan duniya wa yawmal qiyamati haka ranar tashin kiyama Allah zai taimaki annabawa su zai taimaki kuma biyan su yawma la yanfa'u yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa ولهم اللعنة ولهم سوء الدير يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وشرانا شرانا تاتي قيامة يوم رانا الظالم معذرة الظالمين لا ينفعهم hamzarin azzalumai ko hamzarin kafirai ba zai amfane su ba dan da mutum zai kai hamzarin sa me yasa kai yace ai saboda kaza saboda kaza ko saboda wani ne ana nuna mini hanyar gaskiya shi kuma ya kare ni to me yasa ka bi shi sai ya ce ai wani in ban bi shi ba ko zai halaka ni ko kuma a in ban bi shi ba shi mahaifina ne ko waye waye sai ya to me yasa wani shi kuma da aka kira shi zuwa ga shari'a ya yadda ya shari'a shi bai da mahaifi mai hanawa shi ma ana hana shi ne ya yadda ya ƙi karɓan wancan ɗin umarnin wancan ya karɓi umarnin Allah. Duk ɗan adam yana da haƙoƙi, akwai haƙoƙin da Allah ya ajiye ya sa haƙoƙin nan na Allah ne. Wannan ba mai shiga wannan haƙƙin sai Allah, na Allah ne shi shi kaɗai. Abin da ya shafi ibada, abin da ya shafi halal da haram, wannan yana hannun Allah kayan Allah ne ba na kowa ba ne. Duk wanda ya ce maka ɓangaren ibada ya ce karka yi zan tsaya maka ƙarya yake bai isa ba ibada ta Allah ce ba ta saba da ya hana ka ibada ka hannu to in ka je lahira za ka shiga uku da kai da shi duka haka ma abin da yake haramun wani ya ce maka ba komai halal ne na halatta maka to ƙarya yake yi yana so ya halaka ka ne in ka yadda ka bi wannan maganar tasa to ta yi karo da maganar Allah in ka je lahira da kai da shi duka za ku shiga uku haka ma mutum ya ce abu wanda yake halal ne sai ce kai wannan ai haramun ne na haramta shi waye Allah ne ko annabi ne su ne masu halattawa su ne masu haramtawa duk duniya ba mai cewa abu halal sai Allah sai annabi duk duniya ba mai cewa abu haramun sai Allah sai annabi su biyu su kadai su suke halattawa su suke haramtawa shi annabi dama yana karba daga Allah ne to in ya karba zai zo ya gaya wa mutane to Allah ya halatta kaza in aka samu abun idan abu ya faru kamar da mutanen usulul fiqh suke cewa ko menene akwai ba'idoji da aka ajiye wanda ake gane halal da haram da sauran abubuwa da yake dama duk abin da yake duniya ko menene ko baka san shi ba yana da hukunci amma hukunci zaka shi biyar ne akwai wanda yake dole ne dole sai kai to shi wannan ana ce masa wajibi akwai wanda yake haramun ne karka kusance shi shi kuma shi ne ake ce masa sabo guda biyu kenan akwai wanda ake ce masa halal ma'ana mubahi ya halatta in kana so ka yi in kana so ka bari menene kamar cin abinci in kana so ka ci kai za amfana in kana so ka bari ba ruwan wani in ka bari don kanka in kana so a kawo abinci wani ke shi abincin na ya burge shi wani kuma ce bai masa ba wanda yake ya burge shi ba za a rubuta masa lada ba wanda yake bai masa ba za a rubuta masa alhaki ba eh in ana so a shi in ana so a bari wannan shine mubahi halal kenan akwai wanda yake kuma makaruhi shi kuma ba a so amma dai ba haramun bane amma ba a son yin sa saboda in ana yin sa kar ya ja mutum ya kai shi ga haramun din sunan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umuru mutashabihatun ne kaga guda hudu to sai na ƙarshe wanda yake da halal dole wajibu kenan da kuma haramu da mubahu da makruhu sai kuma owa sai kuma na ƙarshen shi kuma wanda bai da hukunci menene bai da hukunci abinda aka bincika ba kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai dauki jakadarsa na farko mana in bazadarsa wanda zai tura wata ƙasa sunansa musu abun umairi yace zan tura ka wata ƙasa za ka je ka yi musu hukunci da shari'ar Allah da in ka je ya za ka yi da su in suka kawo maka abu ya za ka yi hukunci yace sai in nemi in nema a cikin Qur'ani yace idan Qur'ani da ka karanta babu wannan fa yace in ba samu ba sai in nema a cikin maganganun ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to idan baka taba ji a maganar tawo ba yace to in ba samu wannan ba shi na karshen ana ce masa bara'atul asliya in in yace to in ba samu a cikin wannan ba zan dai kokari tsakanin qur'ani da hadisi zan fi da hukunci annabi yace to alhamdulillah godiya ta tafi daga Allah wanda ya datar da manzon manzon Allah abinda zai yarda da manzon Allah to wannan an ba da hukunci mai fadi na farko ana ce masa alkitabu wa sunna qur'ani da hadisi shine hukuncin farko kowa da shi yake yi ana ake samun halal ana ake samun haram ana ake samun komai idan iliminka ko binciken mutane an yi bincike an yi bincike ba samu ba ba samu wannan ba to akwai mataki na biyu wancan alkitabu wa sunna ana ce masa aslun naqliyun asalin da aka ciro wajen Allah da Annabi daga nan sai mutadamminun lil aslin naqli shi ko mutadamminun lil aslin naqli shi kuma shine wanda babu wannan hukuncin a Qur'ani babu shi a hadisi amma kuma an samu a zamanin sahabbai abu ya faru kuma sun yi hukunci akwai abubuwan da suka faru bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi hukunci hukuncin hada Qur'ani annabi ne ya hada shi annabi bai hada Qur'ani ba ko bai sha hada ba bai taba cewa ko a baya na ku hada ku rubuta Qur'ani ku tara shi waje ɗaya ba bai fada ba amma da suka ga hukunci ne mai amfanin musulunci a sun yi shi wannan shi ake ce masa ijma'ul ulama'i malamai su haɗu akan abu su fidda hukunci hukunci yayi tunda sayyidina Abubakar malami ne sayyidina Umar malami ne Usman Aliyu Zaid ibn Thabit su suka haɗu suka yi wannan hukunci ai yadda da shi musulunci ya yadda wannan shine ijma'i irin sa ko kuma a hukunci ya faru ba taba gani ba irin hukunci hukunci da sayyidina Aliyu yake ta bayarwa inna a mace an aure ta watan ta shida shifshif ta ta haihu mijin ya ce bai da dan ba an kawo shi gaban sai na Abubakar sai na Aliyu ya zo ya ce dan sa ne in ya ce ba dan sa bane ai masa hukuncin kazafi yayi mata kazafi to kaga irin wannan tunda sahabbai duk sun yadda da wannan hukunci suna sai ijma'u irin zamanin sai na Abubakar ya ce aje a karbo zakka to na hudu kenan hukunci na hudu shine ake ce masa qiyas yace a zai a karɓo zakka duk wanda aka zai yana ba da zakka a zamanin annabi a zai a karɓo zakka yace wanda ya suka ce wanda ya kifa yace a kace shi suka ce to annabi ma akwai wanda suka kifa ya kace zuba yace a kace to kai ina hujjar kai ina ka samu wannan hukunci annabi ma bai kashe mutane ba kai kuma ka ce a zamanin ka wanda ya kifa da zakka a kace yace a kace yace Allah ne yace kafirai ne a kace Allah ya ce wa a cikin sura Fussilat وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون azaba ta tafara ga mushrikai wanda suka ibada zakka a lahira ma kafirai za su tashi tunda Allah ya ce kafirai ne ga aya suka ce gaskiya ne yayi shi kaga wannan hukunci kiyasi ne sai na baka yayi kiyasi aya kuma gashi an yadda wannan shine kiyasi ne na hudu sai na karshe wanda yawa kiyasi shi kiyasi ya hada to duk abin da ya taso ya zo daga baya babu shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba halal ne ko haram ne ba ba ganci ba amma dai daga baya ya faru misali mota babu ita a zamanin annabi da ka kero ta halal ce ko haram ne jirgi sama babu shi a zamanin annabi yanzu da aka kawo shi halal ne ko haram ne rediyo babu ita a zamanin annabi yanzu an kawo ta halal ce ko haram ne to wajen nan sunan kiyas sai ne yi malamai me za ku ce game da kaza sai su ce ai wannan ai kawai mu da abin da muka ɗauka abin da za mu duba wannan abin zai taimaki musulunci sai ce ta jirgin sama da yana kai mutane makka a ce a wannan an gama ai wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi wajibun shi ya zama dole ma kenan duk abin da farilla ba za ta shiga ba sai an hana da shi ma zama farilla saboda ka jirgin sama ya samu fita mota fa eh mota sai malamai suka ce to su suna ganin wancan zamani mutane ne masu ƙarfi masu lafiya suna iya tafiya da kafa suna iya tafiya da jaki da doki yanzu kuma mutanen tafiyar da za a yi a da idan ka ce mutum ya yi ta yanzu misali da akwai dattijon da ya taba gaya mini daga Kano ya taho ya taho da kafa ya dawo garin nan kwana tara yayi ya so garin nan da kafa to yanzu in kace mutane su tafi Kano da kafa wata za a yi ba je ba kuma in an je in ka sai kaya wa zai kawo maka ce kai dan kasuwa ne zaka je kai ciko a Kano kai ka je kai in ya so ka je kwana tara ko kwana goma ka je Kano ka sai kayan zaka ɗauro shi aka to kaga sai yanzu an samu tallafi shine mota to ita ma ta samu mafita a sai ita ma za ta taimaka wa mutane to an yadda da abinda zai taimaki addini da abinda zai taimaki rayuwa wayannan guda biyu su duk inda suke halal ne abinda zai rusa addini da abinda zai rusa rayuwa shi kuma haramun ne to shine sannan daga baya sai aka samu wasu ma suka sake bayyana duka wanda ake amfani da su bangaren abinci sai aka yi shayi babu shi a zamanin annabi babu manzo Allah bai sha shayi ba sai aka yi taba babu ita a zamanin annabi a zamanin manzo Allah sallallahu babu mai shan taba babu ita ma balle a sha duk waɗannan sun faru ne bayan hijira ta shekara dubu to yanzu mai hukuncin su sai kira malamai su ce ya ai mai sauki ne hukuncin su kawai a neman mutum biyu kai ga shayi ka ta kai kuma ga taba ka ta za a gani ai wanda ya sha shayi ya yake karewa wanda ya sha taba ya yake karewa kuma taba farko cinta ake yi ba sha ake yi ba shi ake yi hada da kanwa sai in an ci da ya sha lokacin idonsa zai zare zai ta buge-buge yana ta haure-haure yana ta hauka-hauka shi ko mai shayi ya sha lafiya lau shi kira samu hukunci wannan halal ne ya yi kama da nono an sha an zauna lafiya wannan haramun ne ya yi kama da giya an sha an bugu shi nan an huda to wannan shine hukunci kiyasi kenan to daga nan sai na ƙarshe wanda shi shine ake ce masa bara'atul asliya abin ya zo ya faru aka gama bincike a zamanin manzo Allah sallallahu babu shi zamanin tabi'ai ba a gan shi ba bai bai faru ba zamanin tabi'u tabi'ina bai faru ba su ne malaman musulunci wayannan karni guda uku manzo Allah ya yabe su ya ce khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum mafi fita a cikin karnuka karnin da nazo zamani da nayi zamani a ciki mana shekara ɗari ta farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin ta duk duniya duk duk zamanin da Allah ya ba Allah bai kawo irin wannan wannan wannan wannan shekarun ba bayan su wanda suka biyo shekara ɗari wacce ta biyo su kuma dama zamanin sahabbai ne da kuma sahabbai ne yawanci su ne malamai a zamani domin su abu hanifa duk malaman su sahabbai ne sun ka sun yi karatu su wajen sahabbai sahabban nan da suke koyarwa zamanin annabi su suke ta koyarwa har wannan zamani sai zamani na uku zamanin su imam malik shine tabi'u tabi'ina shi imam malik ba tabi'i bane bai ga sahabi ko ɗaya ba amma ya ga wanda suka ga sahabbai ya ga abu hanifa abu hanifa kuma ya ga sahabbai arba'in ya ga wasu wasu irin su malaman sa yawancin su kamar su shi wannan wanda muke karatu da karatu sai na nafi'u nafi'u malami ne a madina da yake bari'in madina ne karatun sa ake karantawa da warshu da kalun dinna malamin imam maliki ne kuma shi ya ga sahabbai amma imam maliki bai ga sahabbai ba to zamanin su imam malik da su imam shafi'i shi ko tabi'u tabi'i na ake cewa duka dai malamai da suka karba wajen sahabbai kenan sahabbai ko sun karba wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wani hukunci ya saki tasowa daga baya bayan duka waɗannan zamanan babu wannan hukunci hukuncin nan kuma ba duk ma'aunin da za a auna duk inda aka auna shi ba ruwansa baya ba ba ba baya hawa ko ko wanne in ka dora shi kan halal ba zai ba za ka ga domin duk hukuncin da za ka dauka ka dora din in kana so ka dauki hukunci ka dora kan aya ko hadisi akwai sharuɗa ba haka kawai za ka ce hadisi kaza ya yi min saboda haka na yi hujja da shi ba ba haka shi hadisin kansa in kana so ka yi hujja da shi yana da ƙa'idoji hamsin da shida sai ka san ƙa'idojin nan gaba ɗaya sannan ka zo ka karanta hadisi ka ce annabi ya ce a yadda. Sai dai in ka same shi littafi ne, nan kuma littafin da ka samu nan ma malamai ne suka inganta littafin. Annabi akwai hadisin da yake Buhari zai zo? Akwai wani mai suna Buhari da Muslim da za su zo in suka faɗi hadisi a yadda? Babu hadisi. malamai ne suka ce waɗannan ƙwararru ne a hadisi shikenan aka yadda da su to tun da haka ne kaga duk hukunci zai koma wajen malamai din dole to idan abu ya zo aka kasa gane ina yake aka duk inda aka ɗora shi ba zai hau ba to shikenan ko masu kiyasi mun ce kiyasi in zaka yi gida ma na farko abinda zaka ɗauka ka ce kaza innan na kamanta shi da kaza idan aya ce ko hadisi ne ka tabbatar da wanda zaka ɗoran yana da irin wannan abin a cikin wannan aya abin da yake cikin ayar yana cikin abin da zaka kawo misali minar da sauran abubuwan da ake sha wannan ba har haɗawa aka yi ba itatuwa ne aka yajen itatuwa ne aka hada da ruwa ko aka hada shi aka narka shi aka yi abin da za a yi masa ya zama ruwan sha jiya ma da haka ake hada ita ma yajen itatuwa ne da ruwa amma me yasa ba hada su ba akwai abin da ke cikin giya baya cikin wannan shine jiya a cikinta abubuwan da ake haɗawa a yi wannan da shi ake haɗawa a giya amma wannan shi ya samu da aka haɗa shi da aka zo aka sha sai bai ba da irin abin da giya take bayarwa ba ma'ana shi bai haukar ba abin da ya sa aka cewa giya giya khamru li'annaha takhammarat al-ubula abin da za ka ce mata giya saboda rufe hankali take yi idan ka shata sai hankalin ka ya rufu hankali ya rufu baka da hankali baka san abin da kake yi ba amma in ka sha abu hankalin ka bai gushe ba aka kira ka za ka amsa ko ba ji kara wasu maganganu ba to shi kenan wannan ba giya bane to saboda kaga illar giya bugarwa to wannan bugarwan amma yanzu nan da za a je a haɗo wani abu ana kawo shi duk wanda ya sai a gaba hankali ya fara canjawa to kawai hada ma hada wa giya ko ba sunan sa giya bane ko ba a kamfanin giya aka yi kullu muskirin haramun ne man aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai bugar sunan sa giya ma'ana haramun ne sai haramun ne to hada shi da giya giya ma ai bugar wannan ya saka hana ta to duk abin da bai bugar ba sunan sa ba giya bane to idan abu ya zo aka auna shi a nan bai hau ba aka auna shi a nan bai hau ba ya za a yi masa sai a ce a mai da shi asali asali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba komai ayi kawai ba halal ba haram ba abin da aka haramta tunda ba abin da aka haramta kuma ba komai halal ne kenan to shi kenan sai aka yi ta tafiya haka to saboda ka duk abin da ya zo daga baya aka ga ko a ina aka ɗora shi babu sai mai da shi asalinsa a ce halal ne kawai saboda ga duk wanda ya ci ba za a yi masa a ce aka bai da hukunci abinda ba shi da hukunci kuma shikenan hukuncin sa ba shi a halal shine bara'atul asliya to wannan shine yanda musulunci ya tsara abubuwansa duk abin da ka gani a duniya yana da hukunci sai dai in kai baka gane hukunci ba abin da za ka ɗauka ka ce banda kaza a'a ai abin dole ne wata ran wani zai amfani da shi ko menene in kuma wani zai amfani da shi to ba mamaki musulmi ma ya taba shi to in dai musulmi zai taba shi dole kuma a yi masa hukunci ba yadda za a yi musulmi zai taba abu a bar abun nan ba halal bane ba haram bane to ina yake dole a samu daya ko halal ne ko haram ne ko mubahi ko ko ko mustahabbi yawa mustahabbi ne da ban kawo ba mustahabbi ko makaruhi duk wasu suke mukabalan juna da halal da haramun mustahabbi da makaruhi sai na karshe shine mubahi su ne wanda mutanen usulu suka fitar abubuwa guda biyar din nan ba yadda za ka samu abu a duniya kowane iri ko tsinke ka ɗauka tsinke dai ka samu tsinke a ƙasa ka ɗauki tsinken da za a tambaye ka hukunci ka faɗi hukunci shine da musulunci kana tafiya kawai ka sai ka ga wani ɗan tsinke haka an gajere ko wasa kake so kai da shi sai an tambaye ka mai hukuncin sa da ka dauke shi mai hukuncin wanda wanda ka dauka duka sha to hukuncin sa dai wannan hanya ce hanya kuma ina ganin ba filin wani bane filin kowa da kowa ne to me za ka yi da tsinkin a zan lafi hakori na a to shi zai maka amfani da ka halal ne na'am a zan yi wasa da shi wa ya gaya maka wasa tana da kyau Allah ya ce karka yi karko yi wasa a fa duk annama khalaqnakum abasan Allah ya ce kuma zamanin na halice ku don ku yi wasa ne Allah ya hana wasa inna mal hasu ya la'im wa lahum kullu ma mana fada yake akan akan maganar wasa wasa don me zaka yi wasa in ka san ba zaka amfani da shi ba ka bar shi wanda zai amfani da shi zai zo ya dauka ya amfani da shi to duk haka hukuncin musulunci yake komai yana tsare yana ajiye musulunci ya ajiye komai to shine na'am aina وما يكون ولا شهادة wani mazu na shaɗu yau mara yin fawar zalimin ma'aziratu a ran da hamzarin azzalumai ba zai amfane su ba mutum je lahira ya je da aiki mummuna ya je da rashin bin annabawa ya je da rashin imani to fa duk hamzarin da zai kawo me yasa kai kaza shi ya ce don kaza ne ko wane ne ya sashi sai sha to da wane ya saka me yasa wane kuma ya bokinka ne kawai da cak ke cewa cikin zotul hazabi eh mutum zai yi zai tuno wani abokinsa a musafi wannan furkani kai mutum zai tuno da abokinsa zai sha ni dai da ina da aboki ina da aboki wanda da yake ce mini wai kai ka yadda ne yanzu in aka mutu za a tashi zai ce waye ya ce wane shi kuma wannan yana cikin aljanna wancan wane kuma yana wuta to ya za a yi ganshi zai ce in kana son ganin sa za a ganshi ai ga window bude window ka kawai na aljanna yana budewa sai ga kafirin a cikin wuta wani kaga yanzu da ka halaka ni kaga da muna tare can kaga da Allah ya taimake ni kace mini wai wai ni na yadda ne za a yi tashin kiyama nace za a yi kuma ka ci kai kuma ka ce ba za a yi ba to kaga inda kake kaga inda nake to saboda haka kowane kowane abu mutum ya bi ka'ida والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداء alheri gaba ɗayansa abi ne ka bi duk wanda ka ji ya bi in an ce maka wane shi ne malamin wane to shi ma wannan malami yana da malaminsa wancan ma yana da malaminsa har ilimi ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kai ga annabi daga nan annabi kuma iliminsa daga Allah ne ku fauka kulli zai ilimin alimu shikenan ilimi in ya tuke wajen Allah to ya kare to da saboda ka duk abin da za ka yi kar ka yi abu babu hujja shi yasa duk abin da ka yi shi da maganan wani malami to kana da mafita in dai wani malami ya faɗa ya ce abu kaza ya yi in an yi shi ba komai daidai ne to ka huta duk abin da ake bidin nan masu masabobin nan gaba ɗaya su ba wanda ya zama yi da annabi abu hanifa shine wanda ya fara zuwa shi ma tabi'i ne sahabbai ya gani bai ga annabin ba ma irin su imam malik da imam shafi'i da amr ibn hanbal suka ba wanda ya ga sahabi ma tabi'i ne amma daga yanzu in ka bi masawar malikiya in ka jira hira sai ka fita lafiya in ka bi shafi'iya sai ka fita lafiya in ka bi hanafiya sai ka fita lafiya in ka bi in ka bi hanbaliya za ka iya ka fita lafiya saboda me saboda akwai hujja Allah ya ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ran lahira ko ne da limamin su zamu kira shi ina mutanen malikiya ina mutanen shafi'i ina mutanen hambali ina mutanen hanafi aka ake kira to tun da za a ce ina mutanen wane sai wane jagora ne to in ka bi jagora za ka tsira amma in ka kirkiri naka to fa za a barka da shi uzuruhum uzurin su ba zai amfane su ba lawi ta zaro ko da za su kawo uzurin ba za a yadda ba walahumul la'anatu kafirai suna da tsinuwa ne tana daga rahamar Allah al'udu min rahmati wala hum su'ud dari suna da mummunan gida shine tsananin azaba shi da azabi ya tsananin azabar wannan gidan gida ne mai azaba Allah ke yi ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب بني بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب الله يقول لقد آتينا موسى الهدى na bawa annabi Musa shari'a abinda aka bawa annabi Musa shari'a ce saboda addini ne addini kuma shari'a ce shari'a kuma daga Allah take at-taurata an bashi at-taura wal mu'jizati an bashi mu'jizozi an bawa annabi Musa mu'jiza ga sanda ga hannu sannan kuma an ba shi wayannan tisa ayatin bayyanatin dinnan an an farsalna alaihim tufana wal jarada wal ummala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin an kawo mutanen fir'auna abin da za su tsorata su bi Allah to Allah ce na ba annabi Musa shari'a abin da ya zo musu da shi shari'a ne daga Allah wa awrasna bani Isra'ila Allah ce na gadar wa jajan annabi jikokin annabi Yaqubu su ne mutanen annabi Musa min ba da Musa bayan Musa ya rasu ma an gadar musu alkitaba littafi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana Qur'ani su kuma haka aka bar musu littafin at-Taura don hukunci yana ciki ya sa a taura ita ba littafin mutum ɗaya ba ce a shi littafi ne wanda annabawa ma da yawa suka yi amfani da shi lillazina aslamu war rabbaniyuna wal ahbaru bima sufizu min kitabillahi a taurata hudan Allah ya ce to wannan a taura na ba annabi Musa ta zama shari'a ga mutane kuma ta zama shari'a wanda suka bi ta san shari'a wa zikira kuma littafin nan wa'azi ne liqulil albabi ga mabota hankali sune suke amfanuwa da littafin Allah su wazantu da abinda Allah ya faɗa tazkiratan li ashabil uquli saboda wazantuwa ga mabota hankula su gane littafin nan littafin Allah ne su dauke shi sai aiki da shi
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لربك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الله يتفصبر يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم kai haƙuri ana gaya wa annabi annabawa da tarihinsu saboda a ba shi haƙuri in kafirai sun zo sun matsa maka to ka sani haka annabawa ma kafirai suka yi ta musu inna wa'ada lahi haqqun kuma alƙawarin Allah na taimako din nan yana nan gaskiya ne bi nasri awliyaihi da taimakon masoyan sa nan haqqun gaskiya ne za a yi taimakon wa anta wa man tabi'aka minhum kai da mabiya bayan ka gaba ɗaya kuna cikin waɗannan masoyan Allah wanda Allah zai taimakawa wallahu nasiruka Allah ne mai taimakonka shi Allah taimakon sa ba wai a ana zaune lafiya kawai zai kawo taimakon a in ka musulunta ma ai ana so tukuna a tabbatar da kai din imanin ka da gaske ne ai ko abin da ake na yayi idan yayi ya zo a ce kowa sai ya fada idan aka je aka sha wuya aka sha wuya sai kaga mutanen kaɗan suka rage saboda wuya ta kokkore mutane to akwai irin wannan to Allah baya son imani yayi a imanin ka ya zama na gaske an hasibtum an tarkulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مصرهم البعثاء والضراء وزلزل وزلزلوا حتى يقول الرسول ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ai ko wajanne ne ya suka je sun yi imani sai an girgiza wani ba yahude da ya zo ya karbi musulunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma yana yin musuluncinsa sai yana cikin haka kawai sai masifu suka yi ta samunsa yana da dabbobi suka kare su suka mutu matansa suka mutu ƴaƴansa wasu suka mutu dukiyarsa ta kare shi ma sai ya makance sai ya zo wajen manzo da sallama ce ni manzo Allah wannan addinin bai karbe ni ba wallahi addinin tun na karbe shi ni ban ga alheri ba sai sharri duk abin da nake da shi yanzu na rasa shi na rasa mata na na rasa ƴaƴa na na rasa dukiya ta ido na ma na rasa shi Allah ya manzo Allah ya kai ba huda baka sani bane shi musulunci goge maza yake yi kamar yadda uwar makera ko ko makera take goge karfe ta gyara shi ai musulunci goge mutane yake sai ka gogu tukuna sai ka tabbatar da ba matar kashe za ta taimake ka ba ba ɗanka ne zai taimake ka ba ba dukiyar kashe za ta taimake ka ba ba kuma idon ka ne zai taimake ka ba sannan ka samu taimakon Allah sai Allah in ka hada masa da wani ya ba ruwansa duk abin da kake ganin zai taimaka maka sosai Allah ya shirya wannan in ya cire ya gani kana tare da Allah ko ba ka tare ya karbe wannan wanda kake ganin da wanda kasa wannan dai in dai na same shi ai lafiya lau wani sai ya samu ɗansa ya tashi ya girma yana can wahala sai ɗan ya tashi ya girma ya yi arziki ya yi dukiya sosai duk dangi gaba ɗaya aka dawo aka kiso a gabansa kowa duk abin da ya tashi kuje wajen wane da abin da Allah zai yana sai ya taɓa wannan dangin sai ya ɗauke wannan mutumin kawai sai ya yi tafiya sai a ce ya accident ya mutu to yanzu ina ubansa da wanda ya dogara da shi ina kannansa da yayyunsa ina iyayensa mata ina jakuwa ina dangi kaga kowa yanzu an an birkita lissafinsa saboda da ai kun mai da shi sai shi za ku rayu ko to babu shi kar ku rayu lalle ya dauke shi ce to duk wanda yake ganin ba zai rayu ba in ba wannan to shi ma ya bi shi kawai sai a dawo kuma shi gaba da rayuwa kamar da ba abin da zai fasa dama shi kawo shi aka yan dauke shi to duk wanda ake ganin in ba shi ba ba za a yi ba Allah sai ce to bari in dauke shi in ga za ku yi ko ba za ku yi ba to saboda haka muta imani imani ake bukata na gaskiya imani duk abin da ya taba ka karya girgiza ka in rashin lafiya ta same ka baka fi annabawa ba sun yi rashin lafiya idan talauci ya same ka wani annabi ma ko fegi bai mallaka ba duniya har ya rasu ga annabi haya ko bai taɓa mallakan taku ɗaya na inda za a taka shi wannan filin annabi haya ne a duniya ba yi shi ba kuma annabin Allah ne mursali ga annabi Isa har ya koma sama bai taɓa mallakan ko ko inda za ka ɗora hannu a duniya ake wannan na annabi Isa ne babu shi bai mallaka ba don haka ya rage masa matsayin na annabta da saboda ka ba tarin dukiya bane kusanci da Allah ba kuma talauci bane kusanci da Allah kai dai ka zama na Allah in ka zama na Allah na Allah kake duk abin da ka mallaka ba zai raba ka da Allah ba in kuma baka zama na Allah ba duk abin da ka samu ba zai sa ya mai da kai na Allah ne ba a duk ba nan yake ba abun gaba daya a zuciya yake in zuciyar akwai Allah to akwai Allah in ba Allah babu Allah kawai to saboda haka Allah ya ce alkawarin taimakon nan gaskiya ne Allah shi ne mai taimakawa muminai haƙƙun alkawarin Allah na taimakon nan gaskiya ne wasan firli zambika ya rasulallahi ka nemi gafara ka nemi Allah ya yafe maka lizambika ka nemi gafara ga zunubinka liyustanna bika ba don kana da zunubin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma annabi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam annabawan Allah ko kowane annabi babu annabin da Allah ya rike shi da ya saba wa Allah babu shi ke za ka ce musu ma asomai su laifin ne ba sa yi Allah ba halikin su su laifi ba babu laifi tsakanin su da Allah duk dai suke tafiya komai yanda Allah yake zaka suke yi su ba sa yin abin da Allah ba ya ko kallo ne in Allah ba ya san ba za su kalle shi ba ko ji ne in Allah ba ya san ba za su ji shi ba ko menene dai in dai abin da Allah ba ya so ba sa yi balle shugaban su annabi Muhammad idan Allah ya ce wa annabi yayi istighfari a ba ana gaya masa yayi istighfari saboda yayi laifi ba a ai Allah ya ji da kaddara ma da kana laifin to amma shafe ki babu shi liyan fi inna fatana laka fathan mubiran liyan fira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara qaddara ma kai laifin to da laifin ka na farko da na karshe babu shi an jafe Allah ya ce ya ya goge shi babu shi da ma zai yi balle ma bai yi ba to me yasa ake ce masa istighfari matsayin sa na'am eh shi yana da wani matsayi ne tsakaninsa da Allah shi kadai yake da wannan matsayin duk iftawan ido Allah yana ninninka matsayinsa sai ya bashi in ya hau wancan matsayi na sabo sai ya ga abin da ya bayan nan abin da ya yi na ibada da sauransu kamar ya takaita ne da shi a sai ni abin da ya kamata in yi ma ban kai ban yi abin da ya kamata ba sai ya yi istighfari to wannan istighfarin shine kuma in bai yi ba in bai yi istighfarin ba aka ce mana mu yi da ya za mu yi duk abinda annabi Allah ya ce wa annabi ya gaya mana mu yi in annabi bai yi shi ba ba wanda ya san yadda za a yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yace shi baya mantuwa la ansa walakin una saliyu sannabi yace ba na mantuwa amma ana mantar da ni saboda ai koyi annabi baya manta komai duk abin da ya sani ya san shi kawai har abada me yasa wani lokacin mantuwa za ta faru saboda in bai in shi din bai manta ba shari'ar wata shari'a sai a rasa- wani hukunci sai a rasa shi shi baya mantuwa mu kuma muna mantuwa shi baya kuskure mu muna yi a sallah ma muna mantawa mu ƙara ta ko mu rage ta to idan annabin bai ƙara ko ya rage ba idan muka aka ce mana to yanzu duk wanda wanda wani abu ya same shi a sallah ya yi mata jabru to da me muka san za a yi jabru babu to shi yasa sai annabin tunda shine jagora sai ce yayi in yayi to kowa ya gani in an ce mana su in an ce mana su jira kabli me su jira kabli ba mu sani ba su jira badi me badi ba mu sani ba to tunda ba mu sani ba to ya za ya gane a sai shi- sai shi jagora sai shugaban yayi shi yasa wani wajen sai ma- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujudan qabli wani wajen sai yayi sujudan badi masu masabobi kuma da suka zo wani a cikin sai ya dauki qablin shi kadai shi yake yi kamar Imam Shafi'i shi duk abin da ya same ka sallah qabli kawai masaba Shafi'iyya Abu Hanifa shi ko masaba sa gaba ɗaya duk abin da ya same ka rigewa ne tsarawa ne ko me kai ba ji za ka yi kawai Imam Malik shi ya reba in ka rage ka yi ƙabli in ka ƙara ka yi baji nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu yattabi'u al-warid min fi'li an-nabi wa islam yajiru qabla yatabi wa malikun fasala lil nuqtani qabla wa zaid ba'du za bayani shi kuma ahmad ibn hanbal shi kuma masabasa inda annabi yayi qabli kai qabli inda annabi yayi baji kai baji inda annabi bai yi ba kai qabli shi kuma saba sake to duk wajen nan idan annabi bai manta ba ya za a yi su in bai yi ba ya za a yi shi har a koyi da shi shi kuma an kawo shi don a koyi da shi ne to saboda haka wani lokacin sai a ce masa sauka ka koma cikin matsayin su saboda samun inda za su bi ka idan aka ce mu yi sallah irin ta annabi ba wanda zai sallah a duniya gaba daya yanda annabi yake sallah a'a to saboda haka in yazo zai mana limanci sai ya yi irin ta mu sallah idan annabi ya zo zai sallan magariba ko isha ko asuba da ya fatiha sai ya kama fakara kuma da he da ya kama fakara tas izu biyar sai ya sunkuya sunkuyun kuma ya daɗe kamar na fakara wa zai bi shi da ya raga ya je yi sujada ya yi daɗewan karatun bakara sujada farko da ya tashi ya daga ya koma sujada ta biyu nan ma yayi dadewa irin ta irin ta bakara ya za a yi aka ce irin wannan sallah za a yi wa zai yi ta ba za a iya ba wani bai iya bakara ba ma to shi yasa sai aka ce to sai annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan sallah sai shi kadai in ya koma gida irin ta yake yi akwai sahabi Abdullahi bin Abbas ne ko Abdullahi bin Mas'ud ne shi ya kawo annabi ziyara da dare lokaci yana matashi yaro ya kawo annabi ziyara da dare sai ya same shi ya fara sallah nafila ya ce da yazo ya samu manzo Allah sallama ya kabbara shi ma sai yana da rara sai ya kabbara ya bi shi ya ce da annabi ya karanta Fatiha ya gama sai na ji ya kawo bakara na ce a bai wuce a karanta wasu ayoyi a sun koya ba ya ce sai na bi yana ta karatu ina ji yana karatu sai da ya kare bakaran nan tas sai ya sunkuya da ya sunkuya ina jira a sai sunkuyon ma sai da ya daɗewan karatun bakara sannan ya ɗaga da ya ɗaga ya je ya yi sujada nan ma sai da ya daɗe irin karatun bakara da ya daga daga sujada ya sake mai da sujada sujada ta biyu ma daɗewanta kamar karatun bakaran ne da ya tashi raka ta biyu sai ya kama Ali Imran nan ma sai da ya kare ta haka Yesu irkuwa da da rukun da sujada kaga sallar annabi kenan to idan irin ta zamu yi wa zai sallah ba za a iya ba a sheza in zai dawo in zai mana liwanci zai dawo yace yana ma umarta yace duk limami in za ka yi wa mutane sallah kar ka tsananta musu akwai mai rauni akwai marar lafiya akwai tsoho duk in ka tsananta ka wahal da su in ka daɗe kana tsaye kana ta karatu ka kai ka iya karatu in ka iya karatu ka je ka zauna a dakin kamar kai dai in za ka iya ma kullum ka sauke qur'ani akwai man sauke qur'ani a kullum ka karanta Qur'anin gaba ɗayan sanye zuwa cikin raka farko wannan shine burgewa amma ba ka zo kana mutane limanci ka kama doguwar sura kana ta ja saboda a cikin a'a wannan ka daina aiki don Allah ma kenan ya dawo riya kenan a'a kar a yi aikin riya a yi aiki don Allah in ana so ga ga nafila a je a yi sai ga abin da ake so a yi amma in kana mutane limanci ka sassauta musu yadda kowa zai iya binka wannan shine kaida manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai isin ibari saboda mutane su yi annabi bai da laifi baya zunubi bai da laifi ko kankani ma balle babba zakarin sa da Allah amma kai isin ibari don mutane su yi koyi wa sabbih bihamdi rabbika kai sallah kuma ka gode wa ubangijinka bil ashi wal ibkari safe da yamma shine sallar azhar wa min ba'di zawali bayan zawar sallar azhar kenan wal ifkari da sallar yammaci in an ce yammaci la asar magariba isha duk yamma ne as-salawatul khamsi as-salawatul khamsa kai sallah salloli guda biyar din nan
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi wastaiz billah innahu huwa samiul basir innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi wanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah alqur'ani suke ta jayayya da qur'ani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza bin gairi sulani ko ba ba wata hujja eh ai wani wani akwai hujja ai eh akwai jayayya mai hujja ita ana son ta saboda ita za ta fitta hukunci eh kuma za ta bayyana gaskiya idan a yi jayayya a fita gaskiya wannan daidai ne amma a yi jayayya kawai wannan ya je ya zo ya dage shi a shi bai yarda ba shi abu kaza idan ba haka ba ne a ce masa domin hujjar ka babu amma shi dai bai yarda ba kuma shirbai burhanin babu hujja ba dalili a tahun babu dalilin da ya zo musu Allah bai ce a yi jayayya da Qur'ani ba a lokacin da sai Umaru zai aiki zai tura sa'ad ibn Abi Waqqas zuwa kufa kasar iraki kenan da ce sadu ya kamata a rarraba sahabbai duk sahabbai malamai ne duk jagorori ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashabi kan nujumi da yi himu da duk inda ne sahabbai na kamar taurari suke duk wanda kuka koyi da shi kun shirya to sai na umar ya ce to ba zai yi gaba ɗayan mu manya manya masu ilimi jagororin duniya duk mu zo mu haɗu a Madina mu zauna ba zai yi ba to sauran duniya kamar ita Allah bai turo annabi zuwa gare ta bane Allah ya ce wa annabi ma arsalnaka illa kafatan linnasi to tunda kuma kafatan linnasi ai mutane ba Madina kawai suke ba duna yoyin duniya akwai mutane to ya kamata sahabbai malamai ku ita raguwa ku ita tafiya kasashe kowa ya ce kama kasar da zai iya rike shi ta ya tuttura su ya turo amrun al-asi nan misra ya tura sa'ad ibn abi waqasin shan kufa ya tuttura dai mutane nahiyoyi daban-daban ya tura kububa ya zo nan nahiyar afirka to ya tura akwai ma wanda aka tura tun wannan zamanin ma ya tafi har china duk dai har can cikin soviet din nan rusasshiyar soviet din nan can ma a shi ba can buhari aka haife shi ba can ma akwai musulmai akwai sahabin annabi da ya koma can to shine ya tura su da zai tura sadu ya ce sadu in ka je idan za ka yi wa mutane shari'a ka yi musu shari'a da hadisi kar kai musu da Qur'ani in kai da Qur'ani wani zai ce bai yadda ba zai kawo wata aya sai ta wanda za ta buge wannan saboda shi Qur'ani akwai nasu da mansoko akwai mukamu da mutashabihu akwai mujmalu da mufassalu akwai ammu da khasu akwai mandugu da mafhumu duk a cikin Qur'ani ne to saboda ka waɗannan in ba ka san su gaba ɗaya ba sai ka kawo ayar ka ka gama wani kuma sai kawo wata aya kuma ya rushe wannan ayar taka sai a rasa tawaye ta gaskiya kuma duk ayoyi ne ko duk ana karanta su a Qur'ani shi ne ake misali aka ce misali mutum ne yake zan kai sai a kai shi kotu wajen alkali za a yanke masa hukunci alkali ya ce masa wane an ce kai ka kashe mutumin nan ka yadda kai ka kashe shi ya alkali kai musulmi ne ya ce kwarai kuwa gani ma yana shari'a musulunci kai musulmi ne yanzu kai ka yadda akwai wanda zai kisan kai akwai wanda zai kashe wani in ba Allah ba Allah fa shi yace Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal yaf'alu min zalika hal man yaf'alu min zalika min shay Allah nan shi ya halice ku shi arzu arzu ta ku shi yake kashe ku shi yake raya ku akwai wanda yake sai wannan in ba Allah ba babu saboda ka Allah ne ya kashe bawansa to alkali shi ke sai ce gaskiya ka kawo hujja ka tafi alkali sai ce to kai ko musulmi ne ya ce ya shi musulmi ne sai ce to saurari qur'anin kuma Allah ya ce wa katabna alayhim fiha an nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni wa sinna bis sinni wal juruha qisas Allah ya ce in wani ya kace wani a kace shi to ayar alƙali ne gaskiya ko ayar wancan mutumin duk gaskiya ne kuma duk ana karanta su saboda haka shi qur'ani yana da haƙiƙi yana da majazi yana da mafhumi yana da mandubi yana da ami yana da kasi yana da mutlaqu yana da muqayyadu to duka akwai wajen na cikin qur'ani saboda haka shi ƙur'ani dama sai ka haɗa ilimomi ne sannan za ka ɗauke shi kai tsaye ka ce za ka yi amfani da shi kai kana da waɗannan alatu wanda ake amfani da su duka ka san waɗannan ka san haƙiƙanin aya ka san majazinta ka san ijmalinta da tafsilinta ka san umumancinta da khususiyancinta ka san mandoginta da makominta ka san irin waɗannan abubuwa da suna nan da yawa to sai ka san su tukuna sannan za ka ɗauki aya ka yi magana a kanta kuma duniya ta yadda kai din nan magana da kafa na ayyada da ita in ba haka ba ka bari ka bi abin da malamai suka ce kawai ka huta to shine sai na umaru ya ce masa to in ka je ka yi masa hukunci da hadisi eh ka ce annabi ya ce in ba haka ba in ka kawo aya wani sai ya da ayar zai zo ya buge hujjata ka ko mutane su karɓa masa ya samu rigima. To daga nan shi kenan sa'adu ya tafi, ya je ya kama wannan hukuncin, amma daga ƙarshe mutanen da aka kai su wajen aka kai shi wajen su sai suka ce wani daga cikin su sai ya ce ba wasu kai daga cikin suka ce ba sai da shi ba sai na umaru ya gayyace shi da shi da su suka duka suka zo ya ce menene hujjar ku me yasa ba ku son sa suka ce ba bai iya sallah ba yaushe suka fara sallah shi fa ya kawo mun sallar wai bai iya sallah ba sai na sha bai iya sallah kamar yaya ba yace to ni dai sallar da nake musu irin sallar da annabi yayi mana har rayuwar manzo Allah sallama tunda aka kawo sallah ni kafin a kawo sallah ma ni musulmi ne domin sa'adu yana daga cikin sahabban farko an ce ma shine na shida musulunci mutum biyar ne kawai wanda suka kirga shi musulunci saboda kaga shi farkon musulunci kafin a fara sallar ma gaba za ka fara kuma tun da aka fara sallah bai taɓa yin sallah bayan wani ba sai bayan annabi amma ya jayo mutane sallah sun ce bai yi ba ba ta yadda da sallah ba ba ta yi kyau ba ko ya suke so wace iri suke so ko sai sallar Allah kansa suke nema to ta annabi suke ba ta yi ba in dai bayan sallah annabi yayi ba wata sallah gaba sai dai in ta Allah Allah yana yi da saboda ka sai ya gore shi to shikenan sai sa'ad ya ce to shikenan ka tunda haka suka ce a basu wani tsoho ya ce a je shirye shi ba ma son sa sai sa'ad ya ce to shikenan za a shirye ni amma tsakanina da kai duk mai gaskiya Allah ya Allah ya masa hukunci mara gaskiya kuma Allah ya jarrabe shi shikenan sai na Umaru da ma ya je ranga ya dauko sa'ad suka dawo da mai ya canja musu wani. Wannan tsohon da suka yi wannan magana, sai da ya girma ya kai shekara tamanin, ya ma wuce tamanin. Duk inda ya haɗu da ya mace budurwa sai ya taɓa nononta. Ya ka tambaye shi mai zai ce, addu'ar sa'adu ce ta kama shi. Daga aka yi ta hukunci irin na adalci irin na gaskiya a sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. wanda suke jayayya a cikin Qur'ani ba hujja in fi sudurihim illa kibrun ba abin da yake cikin zuciya su sai girman kai girman kai ne in ka ji an gaya maka gaskiya in ba girman kai ba me zai hana ka karba in an faɗi gaskiya ka yadda mana kowa ya faɗe ta dama annabi ya ce zamanin mun nan zai zo akwai zamanin da zai zo mutum in ba naka ba duk gaskiyarsa ba ka son sa in kuma naka ne duk ƙaryarsa kana son sa shine kawai wa ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayihi kowa idan mutuminsa ne duk kwabar da zai ya yarda da shi in wani ne ba nasa ba ne komin gaskiyar mutumin baya ko dama zamani yana zo annabi sai in wannan zamani ya zo ka buya ka tafi dakin ka ka buya kai dai ibada daga furun wada maunan yalo alaika ma hum baligihi kuma wannan girman da suke nema ba za su kai ba duk wanda yake neman girma ba wajen Allah ba ba zai samu ba ayyamuna indahumul izzata wa inna lillahi lillahi jami'a za su nemi girma ba wajen Allah ba? A girma inda ba wajen Allah ba ya babu kurusashe ne. Fasa ya zubi laka da mizari da Allah inna hushi Allah huwa samiyu shine mai ji da ya kwalin ga maganganunsu albasirin mai gani bi a warin da halayensu.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na tarar da liman ya yi ruku'u, sai na yi na yi tasbihi guda ɗaya sai na ji ladan ya ce rabbana wa lakal hamdu amma ban ji lokacin da shi liman ya ce sami Allahu liman hamidu to ya matsayin wannan raka'ar tawa a tana nan ai dama shi ladan mai isar da abin da liman yake faɗa ne shi shi ladan ai ba sallar ka kake bi ba sallar liman kake bi in dai kaji ladan ya daga ai liman ya daga ne ladan ya isa ya daga liman bai daga ba kaji ladan ya ce rabbana wa lakal hamdu liman ya ce sami Allahu liman hamidu na'am saboda ka shikenan ai ba sai kai tasbihi ba ko ba kai tasbihi ko daya ba in kai in dai ka zo ka samu kai kabbara ka sunkuya aka sunkuya ka samu sunkuyo tare da liman ko min kan kanta sunkuyo ka samu raka shikenan na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na tashi kafin alfijir ya keto zan iya yin lazimi da wazifa na wannan lokacin?
Barai kuwa za ka yi. Lazimi da wazifa wanda yake sai ya gabatar da shi daga sha ɗaya na dare ko goma da rabi zuwa sha ɗaya dai. Daga nan lokacin gabatarwa ne mutu yana so zai lazimin sa na safe zai yi a wazifa a jami'i ake yi. Lazimi dai ake yi da kuma sauran askarai da ake yi na akuba. Duk aikin da ake yi dai bayan sallah akuba za a iya yin sa da dare. Eh saboda shi dare yana da farara ne. idan kai salatin annabi daya a dare daidai yake da salatin annabi da rana ɗari biyar da shi yasa ake amfani da dare saboda samu wannan lada in kai lazumin ka da dare to kaga ka samu ladan lazumi ɗari biyar na rana to shi yasa ake gabatar da lazumi da dare kafin sallah suba amma idan alfijir yake ya riga yake to kana cikin lazumi baka gama ba to lazumi ya karye in kai sallah sai ka sake shi na'am na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina da dabba sai ta faɗi za ta mutu sai na yanka ta to shin za a iya cin naman ko kuma mushe ne a kai ba musulmi ba ne ai duk musulmi duk musulmi in yayi yanka yankan ta yi na ba ba musulmi ba ko kirista ne ko kirista ne ya yanka Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wada'amu allazina utul kitaba hillul lakum wada'amukum hillul lahum idan kirista ya yanka da yazo in ya soma bai ce komai ba ko kuma yace Allah to karka sai Allah sai yake nufi ba ruwanka kai Allah ka shine Allah ba wani Allah banda Allah to saboda kan yace ya faɗi Allah ya yanka ne to magana ta kare dabba ina duk wanda ya ce bismillah ya yanka ko namiji ko mace ko babba ko yaro kowaye kuma duk abin da aka yanka da shi banda abu biyu ba a yanka da haƙori ba a yanka da farshe su kaɗai manzo Allah ya kire kullu ma nuhira wa zikra ismullahi alayhi fa quluhu laysa sinna wa kufra manzo Allah ya ce duk abin da aka yanka da shi ko menene ku shi shi inda an ambaci sunan Allah banda haƙori banda farshe su kaɗai ne ba sa yanka a shi amma ba sai wuka ba duk abin da ka samu inda ya yanka maka magogoran shikenan za a shi wannan dabbar ba wani na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ne sana'a ta kitso ne
an ce ƙarin gashi wato attachment ba kyau sai wata mata ta zo ta ce in yi mata saboda tana yi wa mijinta kwalliya ne da shi sai na yi mata to ya matsayi na yake wato abinda aka ce haramun kamar in in kika yi kun haɗu a haramun duk na'am amma dai manzala ya tsina wajen nan na'am lana Allahul washimata wal mustawshimata hmm wal wasilata wal mustawsilata hmm annabi ya tsinewa mutanen da suke zane wanda ba su da babu shi mutum ya zazzana fiskarsa wa ko ya bayar a yi masa zato da wanda ya da wanda aka yi wa duk tsirannu ne hmm annabi ya ce Allah ya tsinewa mace mai tsarin gashi da wacce ta kara mata kaga ita mata shiga tsinuwar ta yau saboda ta sani in ta yi wa wata to da ita da watan duka suna cikin wannan tsinuwar na'am Allah ya kiyaye Amin. Sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na dawo gida sai na samu ƙanina ya sake min matata. To ya matsayin wannan sakin?
saki baya hannun ubansa ma balle kaninsa in ka dawo ka samu uban- babanka ya ce matan nan ta bata masa rai saboda ka ya sake ta ka je ka dauko matar ka bar saku ba in kuma ta kuskura ta tafi da haka ta je ta yi idda ta yi wani aure ta yi aure akan aure uba ba ta da iko ya saki matar ɗansa uwa ba ta da ikon ta saki matar ɗanta dan uwa bai da ikon ya saki matar ɗansa eh dan uwarsa duk duniya ba wanda zai saka maka matar ka sai kai kadai kai kadai ne zaka ce ka sake ta ka saku sai kuma alƙali shi kuma alƙali ba haka kawai zai shi na sake ta ba shi hujjoji yake dubawa zai yi bincike ne me zamantakewar ku a zamantakewar mu haƙoƙin da aka ɗora masa baya cikawa shi kenan alƙali ta tunda baka cika haƙin aure an saka an sake ta to wannan ta saku a'a yana tana yana cutar da ita kuma an gane cutar alkali ya yarda da cutar nan ma sai ya sake ta kuma ta sako banda alkali mai bibiya ya samu dalilin da zai saki ya yi shi sai kuma miji wanda shi aka dora aka bawa ragamar saki a hannunsa to wannan ko da uban ne kuma ya aura masa ita bai ki sai shi ya sake ta ta kuma shari'ar musulunci ba ta yadda sake baya hannun kowa sai hannun miji. Miji ne kaɗai zai ce, shi ko miji, ko da wasa ya ce na sake kida sa. Iya sakin da ya faɗa kuma, in kuma ya kuskura suna cikin ɗaki, ta ce yau zan je unguwa ce in kin fita kan auren ki to in ta fita kuma auren ya mutu. To Wannan ka duka in dai abin da ya shafi miji ne, saki yana faruwa amma ba wanda ya tsaya ya sakawa wani matarsa.
A ƙarshe akwai takardar da aka aiko tana magana ne akan masu waya wato handset. Dan Allah masu handset su rinka kashewa ko su sa a silent saboda yana fita ga masu ɗauka. Da fatan za a kiyaye. A ƙarshe kuma akwai masu buƙatar addu. Akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka wanda ya aiko ya ce yana so a yi mara addu'a Allah ya sa ya samu ilimi da basira mai amfani. Sannan kuma ko da suke so a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya, kariya, arziki da sauransu.
Allah ya biya bukatun mu gaba daya. Ya biya bukatun masu bukata.
Amin.
Abin da muke bukata na alheri Allah ya bamu. Abin da muke tsoro na sharri Allah ya kiyaye mu.
Amin.
Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya.
Amin.
Ya hada mu da alherin sa na duniya da lahira.
Amin.
Ya kiyaye mu da sharri na duniya da lahira.
Amin.
Abin da zai zama damuwa da matsala Allah ya raba mu da shi.
Amin.
Allah ya daidaita mana kasar mu Allah ya mata kibla.
Amin.
Allah ya mata jagoranci na gari.
Amin.
Allah ya mata jagoranci na gari.
Amin.
Allah ya hada kan musulmi duk inda suke.
Amin.
Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya.
Amin.
masu bukata gaba daya Allah biya bukatun mu da bukatun su gaba daya Amin.
Allah ya sa mu cikin wannan da yake yin tawa cikin wannan wata Amin.
barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
barka wannan wata mai albarka Amin.
barka littafin Allah Qur'ani da yake karanta cikin wannan wata Amin.
bismillahir rahmanir rahim Amin. Amin.
iyyaka nasta'in ihdinas siratal Amin.
mustaqim Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين.
على المرسلين والحمد لله الحمد لله